أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحج بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم
ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين
الله يجزيك ولولا أن تصيبهم مصيبة ba don hukuma ta same su ba ita ce musiba don samun su a same su da hukuma saboda sabbin abin da suka gabatar na kafirci da waninsa da kuma isa ga kaddarawa su ce ubangiji me yasa ba ka aiko mana wani manzo ba wanda za mu bi don haka mu ba ayoyinka wanda ka aiko wannan manzon da ita mu zama muna da cikin wanda suke gaskatawa to jawabin shine cewa da ba mu aiko musu manzo ba yawwa dan kada nan gaba su zo suna cewa suna cewa me ya hana ba aikumar manzo ba ai da an aiko mana ai da tunanin imani to ba dan haka ba shi jawabin da na din cewa da ba aiko musu ba ko kuma da ubangiji ya musu gaggawa da azaba
فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا ساحر عند الله وقالوا إنا بكل كافرون نعم الله يشكر ما جاء أهل الحق يا يند الحق يونس شين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندنا لقبول ومن تبارك وتعالى yana kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa haƙƙu ne kuma ya kira sunansa da cewa haƙƙu ne sannan ya kira wa alƙur'ani da cewa shi ma haƙƙu ne shi yasa za ka ga saboda buwaya ta annabi sallallahu alaihi wasallama da irin girma da ubangiji da galibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za ka su yawa sunayen Allah sai ga ubangiji tabaraka wa ta'ala yana kiran manzon Allah da wannan sunaye kamar rahufur rahim bil mu'minina rahufur rahim kaga sunan Allah ne kuma ubangiji tabaraka wa ta'ala da kansa ya kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wannan sunaye kamar shi hakku kaga anan wani ya kira wannan Allah da cewa shi ma hakku ne kamar can da ke cewa wa amanu bima nuzila ala muhammadin sai Allah ya ce wa huwal haqqu min rabbihim cewa shi ne gaskiya min rabbihim daga ubangijin su qalu yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta sai suka ce wai me ya hana a bashi kwatancin abin da aka ba annabi Musa kamar na abin soji kamar irin fitar da hannu ya fari ko kuma sanda ko kuma littafi wanda zai zo musu ya zo musu jumlatan kamar yadda aka saukar da attaura ta ji tambaya ta ta'annuti bacin duk irin mutuzin da suka gani a tare da shugaba sallallahu alaihi wasallam wannan bai ishe su ba to da a ce za a zo musu da wannan ɗin ma shi ma in tun da Allah bai kaddara musu imani ba shi ma ba za su yi imani ba ai ba irin mu'jiza ba su gani ba a za a jarumin shugaba sallallahu alaihi wasallama yawwa mu'jiza ya wuce a ce wanda yake annabi ummi al-ummi a cikin gari kuma wanda yake su ma dukkanin su ummiyai ya zo musu da dukkanin ilimi ba je bai je gurin wani ya karanta ba bai ba wani ne da ke shi da ilimi ba haka yake amma ya zo musu da ilimin komai da komai da ilimin kowa da kowa duk wannan bai sai su hujja ba bai sai su hujja ba a gaban su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira musu wata duk wannan bai sai su hujja ba yawwa ƙalu suka ce sahira ne wai sai suke dangane sihiri ga shugaba sallallahu alaihi wasallama da kuma annabi musa duk da ya rubuta wata ƙira'a kuma sihirani wanda alƙur'ani da attaura ɗin dukkanin su kamar sun fito ne kamar ta hanyar kamar wani sihiri ta zahara da suke taimakekeniyar juna kowanne yana gaskata kowa wa ƙarfi suka ce hakika mu mun kasance masu fitincewa ne da kullum da kowanne daga cikin wannan tafai guda biyu da alƙur'ani da kuma shi attaura
قل فاتوا بكتاب من عند الله وأعداده ما أتبعه إن كنتم صادقين na'am wannan kuwa a yayin da su kafaran maka su ma buza maka suka aika jama'a daga cikinsu zuwa yahudu mutanen madina saboda su yahudu a hadin kitabi ne a madina domin su tambaye su game da sha'anin shugaba sallallahu alaihi wasallama to don haka su yahudawa sai suka ce ai mun samu labarinsa a cikin attaura da siffarsa da siffofin shugaba sallallahu alaihi wasallam mun samu to yayin da su waɗannan tawaga suka dawo suka ba wa suka ba da labari da abin da su wayancin yahudawa suka faɗa to shi ne sai wannan aya ta sauka shi ne suke suke cewa to Allah ya ce musu to a wani yan turi ma kuke musa bin kabar yanzu ma kansu su can yahudan ai su ma sun kafirce da abin da aka ba wa annabi musa tun kafin nan ko kuma a ya fada su kan ƙwarai shawa su kafirce da abin da aka sauko tun kafin nan suke faɗan cewa ai sahira ne suka yi taimakekeniyar juna suka ce inna bi kullum kafiruna mu ga baki ɗin mu da kowanne daga cikin wannan littafin suka cewa su masu kafircewa ne kul to ka ga musu ya rasulullah fatu bi kitabin min indillahi ku zo da wani littafin mana daga daga gurin Allah tunda ba ku yarda da wannan ba wanda yake mafi shiriya daga waɗannan littafin guda biyu ko alqur'ani ko ko shi at-taura attabi'u in kun zo da shi zan bi shi in kuntum sadiqina idan kun kasance ku masu gaskiya da fi kaulikum a cikin fadin ku na فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن ضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين in lam yastajibu laka idan ba su amsa maka ba ya rasulullah kiran da kai musu na su zo da wani littafi to ka sani hakika annama ya tabi kuna ahwa'ahum dahir da soye-soyen zuciyarsu kawai suke yi ba ku yarda ba an ce to ku zo da naku kun kasa kaga ba abin da suke bi kenan sai su yi su yan zuciyarsu Allah ya ce wa man aballa min man taba hawa babu mafi bacewa kamar wanda yake bin san zuciyarsa ba tare da wata shirya daga ubangiji ba hakika ubangiji baya datar da baya shiryatar da mutane wanda suke aswalimai
ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون walakar wasanna da humul kaula hakika mun bayyana musu da fadi shine alqur'ani ma'ana mun jeranta musu fadi alqur'ani an zo musu da kusursu an zo musu da labarin da labarin samudawa an zo da labarin mutanen annabi nuhu, an zo musu da labarin da labarin adawa an zo musu da labarin mutanen annabi nuhu, an zo musu da labarin mutanen annabi shu'aib an to an zo musu da wannan izina an zo musu da wannan wani duk don su yi imani shi yasa Allah ya ce la Allah ya tazakkaruna ko cewa su za su gargaru su yi imani
الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون
kamar da abdullahi bin abbas ya faɗa ta sauka ne a cikin wasu mutum 80 daga cikin ahalin kitabi wasu sun ce mutum 40 daga cikin nasara na jaran 32 kuma daga mutanen habasha takwas kuma daga cikin mutanen sham wasu kuma suka ce a ta sauka ne a cikin mutane 40 waɗanda suka zo wurin shugaba sallallahu alaihi wasallama tare da ja'far bin abi talib suka zo suka yi imani da shugaba yayin da suka ga irin abin da halin da sahabban manzon Allah suke ciki na halin bukatuwa lokacin suna makani domin suke ce wa shugaba ya rasulallah mu muna da dukiyoyi muna da dukiya idan sai mana izini za mu juya mu je mu zo da dukiyoyin mu zo mu taimaki musulmai da ita da aka shugaba sallallahu alaihi wasallam sai musu izini suka koma suka zo kuma da dukiyoyin na suka taimaki musulmi da ita don haka abin shi ne ubangiji sun kwanta wannan ayar domin yaba wasu aikin nasu allah ya ce allazina wa'annan ate na wakil kitabar muka ba su littafi min qablihi tun kafin alqur'ani wa hum bihi yu'minun su ne wa'annan wanda suke ba da gaskiya da shi irin su abdullahi bin salami da wasunsa na'am
وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين idan aka karanta musu alkur'ani ƙalu amanna bihi sai su ce ai ni mun imani da shi mun gaskata shi inna wal haqqu haqiqa shi gaskiya ne mun rabbina daga ubangijinmu haqiqa mu mun kasance daman tun kafin shi alkur'ani musulmina masu miƙa wuya ne ga Allah na'am
أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون الحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون
ulaika wa'annan yutuna ajrahum marratayn su ne ake ba su la sakamakon su rubanye biyu Allah yake rubanya musu kamar yadda zo cikin hadisi na Imam Bukhari ka ga yake cewa salasatu mutum uku yutuna ajrahum marratayn mutum uku ana ba su sakamakon su rubanye biyu haka Allah yake musu yake ce rajulun min ahalil kitabi amana bi nabiyyi summa amana bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam mutumin da yake daga cikin ahalil kitabi ya yake da annabinsa sannan kuma ya zo yadda da shugaba sallallahu alaihi wasallam to wannan ubangiji tabaraka wa ta'ala zai ba shi sakamako rubanye biyu sai kuma bawa idan ya ba da haƙƙin wanda yake ubangidansa kuma ya ba da haƙƙin ubangiji shi ma nan ubangiji zai ba shi sakamakon rubanye guda biyu rubanye guda biyu sai kuma mutumin da yake da baiwa yana da baiwa ya yanta ta fa'addabaha fa'ahsana ta'dibaha sun mazawwajaha to shi ma nan malala ya bayyana cewa shi ma wanda yana da rubanye kwaya biyu shi sa kaga shehu tijani radiyallahu ta'ala anhu dukkanin matansa guda biyu da mabaruka da mubarakatu bayi ne saboda aiki da wannan sunna ta annabi da wannan fadilin shugaba sallallahu alaihi wasallama dukkanin sai ya yanta su da ya yanta su kuma sai ya aure su duk zuriyar su cikin wannan sabta saboda koyi da wannan hadisi na'am bima sabaru Allah ya ce ana ba su sakamakon su mamate mu rubaki guda biyu bima sabaru saboda sababin hakurin su afsa aiki bihi ma da su su a wayannan halin da wa yadrabu bil hasanati sayyi'atan kuma suna ije mummuna bil hasanati da kyakkyawa idan an yi musu abu wanda yake mai muni ko an cuce su an cuce su to idan sun tashi ramuwa to sai su rana da kyakkyawa yawa ba wai za su yi yadda kai musu bane a kyakkyawan abu za su yi ma shi ne ce yake cewa shi ne yake can aya take cewa wa'amur bil urfi وأعف عن الجاهلين خذ الأقوى خذ الأقوى وأمر بالعرف وأعف عن الجاهلين وبنجي وبنجي هذا نعم وبما تقدام يكون kuma suke ciyarwa ko ba suke yin sarƙa da abin da muka azurta su da shi
إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين wai ba sai ballagawa idan suka ji wani yashashen zance ko kuma wata cutarwa daga kafirai aka cuce su an arabu an sai su guji daga barin wannan zancen su bujira wa ƙarfi sai su ce lana amaluna addinin mu ya tabbata gare mu walakun amalun kuma ku zo ku rike addinin salamun alaikum ma'ana kun kubuta daga gare mu daga dukkanin cutarwa da waninsa ma'ana su ba za su ce su ba lanar ta gida jahilina mu ba ma abutar waɗanda suke wawaye yawwa to kaga wannan shine halin mutanen kirki kenan idan an yi musu mummunan abu maimakon sirama ga su in sun rama sun yi adalci a idan suka tashi to su alheri za su yi wannan shine musulmin kulki kenan kyakkyawar ɗabi'a kenan yawa ta kyautatawa hasin liman asa aka yawa a hasin liman asa ile ka kyautatawa wanda ya zama ya munana maka yawa abinda ake bukata kenan wannan shine shine ɗabi'a sufanci kenan yawa ita ce ɗabi'a sufanci yawa ya zama ka ɗauki cutar halitta yawa idan halitta ta cuce ka a fushi ka ga cewa wannan cancanta ka ne cewa a cuce ka din ka daure inda alheri ma da za ka musu da bijirar musu da alheri kai muƙabala da wannan cutar da suka yi ma na
إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين ita kuma wannan aya ta sauka ne a yayin da shugaba sab- lokacin da abu ɗalibu ya zo wa fati kamar yadda ya inganta a cikin sayidul bukhari da musulmi shugaba sallallahu alaihi wasallama ya zo wajen an san irin abu ɗalibu mahaifin sayyidina ali irin irin soyayya da ya nuna shugaba sallallahu alaihi wasallama ya ce mu ki jarumin shugaba tun tasowar shugaba sallallahu alaihi wasallama bacin rasuwa abdul muttalib ana da shekara kamar takwas shugaba yana tare da abu dalib har an lafta ta zo shugaba yana tare da abu dalib har sai da aka kusan shekara hamsin da uku kaga kusan dab da yin hijira ma kenan sannan abu dalib yi wa fati kusan tsakaninsa da sai da hadija babu tazara mai yawa bai fi sati ɗaya ba to saboda haka ya taimaka wa shugaba don shi ne farkon a wannan lokacin bacin aiki ya zo ke dufahi da manzon Allah idan su kaga shawa ai sun nemi ma cewa ya ba su shugaba domin su yi rashin ladabi ga manzon Allah abu dalibin ya hana suka kuma dawowa suka nemi shugaba sallallahu alaihi wasallam suka nemi abu dalibin su shi ya ba su manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wasu na da wani matashi wai za su bashi a maimakonsa su kuma su je su yi abin da za su ta ji rashin ladabi shi ne ce ai kuma haukata ne ma yanzu in ba ku ɗana ku kisa a gare shi ni kuma ku ba ni ɗanku ya zama na kiyaye muku ɗanku na ce muku da ɗanku a wanda kun zo ma da abu sai da suka haka kudin su uku to lokacin da ya zo zai wafaci shugaba sallallahu alaihi wasallama ya halarci wajen alaihi salatu wassalam yake cewa ya an ka ce la ilaha illallah kalma ɗin nan ba ka faɗa la ilaha illallah muhammadu rasulullah in shi ma shaida da ita a gurin ubangiji ashhadu laka biha indallah wata ruwaya ahadu laka biha indallah in kafa ba hujja da ita gurin Allah to da Abu Jahal la'anannar Allah da Abdullahi bin Umayyah suna wajen sai suke cewa a targaba an lillati a bika yanzu ka dinga kyamar addinin iyayenka yanzu ga ka dinga kyamar addinin iyayenka za ka ce shugaba sallallahu alaihi wasallam yana kwaɗan ya ga abu dalibin ya musulunta to yadda ruwaya ta zo a cikin bukhari da musulmi sai abu dalibin har ya koma ga allah bai ce la ilaha illallah ba yadda yazo a doron ruwayar sahihi ya kuma bai ce la ilaha illallah ba to shine aka ce sai wannan aya ta sauka Allah yake cewa innaka la tahdi man ahbabta ya rasulullah haƙiƙa kai ba za ka shiryatar da wanda kace so ba walakin nan ba sai dai cewa shi allah tabaraka wa ta'ala ya haɗi man ya sha ubangiji shi yake shiryatar da wanda ya so wa huwa alam bil mutadin kuma allah shine wani ya san waɗanda suke shiryayyu to kaji sai wannan aya ta sauka shi yasa kaga idan ka duba cikin hadisin bukhari da muslim abbas ya bin abdulmuttalib ya tambayi shugaba sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya rasulullah ma a ganaita ana anneka faƙar kana ya rubuka waya hanyi anka ni ka wadatar wa da annunka yana kiyaye ka ina nuna soyayya a gare ka shugaba sallallahu alaihi wasallam yake cewa innahu innahu fi bahbahi minan nar za a sanya shi a cikin fanka fayo na wuta ma'ana shi ba a cikin wutar yake ba yana can saman wuta turin ne yake taɓo shi maza Allah yake cewa walaula ana ba dan ni ba ba dan ni ba la kana fi darkil asfali da can kasan wuta ba a sashi to shi sa mutum kaga a cikin wannan hadisin ya nuna wato zatin manzon Allah ne ya taimake shi yawwa zatin annabi walaula ana ba don ni ba da a can ƙasar wuta ba a sa shi saboda ka za a sa shi a can sama ne sai dai taurin ya tabo shi a cikin ruwayar musulmi kuma shugaba yake cewa ra'aituhu fi gamaratin minan nar fa akhrajtuhu minha ila mahbahi bin nar aw kama qala yake cewa na gan shi a can ƙasar wuta bazala yake cewa fa akhrajtuhu sai na fito da shi zuwa can sama wuta sai na fito da shi haka yazo cikin wannan ruwaya to shi yasa duk da dai akwai hadisi da ya zo wanda ya nuna cewa shi abu ɗalibin ya ce la ilaha illallah wanda aka ce bayan shugaba sallallahu alaihi wasallama ya fita abbas ibn abdul muttalib ya shigo wajen ya kalli bakinsa ya ga ya furta la ilaha illallah to amma a gurin malamai yawanci saboda wannan ruwa ta zo cikin sayi haihu guda biyu to sai ba ta kai kar saboda wannan ruwa ta zo cikin sayi haihu guda biyu to sai ta danne wannan ruwaya kuma ita wannan ruwaya ta wata abbas ibn abdul muttalib yawanci malamai suna rauna ruwaya to saboda haka malamai duk da yawa sun yi littattafai da yawa akan wannan musamman kaga imamu sunni ya littafi akan cewa lalle ya ce la ilaha illallah yawa kuma irin su sukan na bahani duk sun yi magana ana to amma dai abinda mulamu shuri islam shi ibrahim ya faɗa a cikin a cikin a cikin littafin safi wannan fiya da tafsir da ya koro bayani sai ya ce walakin na sahih anna aba ɗalib mata walam yantik bil kalimati haka shi ibn ya faɗa da Allah ta'ala an ya ce abin da yake ingantacce cewa abu ɗalibin ya koma ga Allah bai furta wannan kalmar ba yawa kuma wannan ba zai tura wancan ba wato ko tasabbuci ne a cikin ilimi yawa sun tutsu waɗannan shugabannin namu idan suka zo abin da suka ga ruwaya wadda take ingantacciya ta tafi a kansa to su ma zai tafi akan wannan duk da cewa akwai maganganun malamai da yanzu cewa ya nuna cewa shi abu ɗalib ya fita la ilaha illallah kuma mun yadda da wannan mun yadda cewa ya fita la ilaha illallah to wannan bawa ilimi haƙƙinsa ne tun da su waɗannan littattafai kamar misalin bukhari da musulmi littattafai ne wanda al'umma ta haɗa a kansu wanda bayan kitabun lahi babu wani littafi da al'umma ta haɗa a kansa kamar sahihul bukhari mai kansa shine musulmi to su kuma a ruwayar da ya zo cewa bai ce la ilaha illallah ba to shi yasa shehu saboda bawa ta tabbatinsa a cikin ilimi shikenan sai ya faɗa kan haka yace to shikenan a din bai faɗa ba amma wancan ko maganin na malamai su ma kuma suna nan yawa to shine shi yasa abin da shi yasa abin da jama'a suka tafi a kansa to ba ka zuwa lokaci ɗaya ka dawo da su kaga irin wannan ala takadiri kamar misali abin da shi faɗa a nan wanda irin abin da ake faɗa ne masu zuwa china su je su ce sun ga kabarin sa'ad bin abi waqas duk masu zuwa china suna fara gaga an rubuta musul sa'ad bin abi waqas to amma kuma kai ka san mun karanta a nan a cikin muwatta cewa sa'ada a madina ya wafati hadde wa fatima sai da aisha allah ya kara mata yadda ta ce tana so a shigo mata da shi masallaci domin ta masa addu'a sahabbai suka yi inkari suka ce ya za a shigo da gawa cikin masallaci ta ce ina mamakin mutuwan mutane yayin shugaba sallallahu alaihi wasallam ba a cikin masallaci yayi wasu hadin bai za a yi sallah ba amma har kun manta ne to da shehu ya je a cikin tafiyar da shehu ya shehu ya je cana sai ya je ziyarci kafar sadu yana biwa kasir har yi masa gaisuwa ga shi na cikin sauran alƙalin ya yi tawassuli da shi wanda suka suka ce ah shehu ba mu mun karanta a karatu an ce sa'ad yana yana madina bai ce to nan bai ce mun san wannan mun san cewa yana madina amma tun da al'umma ta haɗu cewa nan din ne ba masu musaba wa al'umma mu ma sun rubuta a cewa nan din ne to shi ne yawwa shi sa abin da al'ummar musulmi ta tafi a kansa ta tafi a kansa al'umma ta haɗa kansa ba ta zuwa da wani abu ko da ta tabbatar tana da wani ilimi ka zo ka saba wa al'umma ba a yin haka yawa addini bai yadda da wannan ba ko da akwai wani ilimi to sai ka bar wannan sanin da Allah ya ma kar ka zo a samu rabuwa cikin al'umma to abin da shehu yi anan kenan na tunda wannan ya zo cikin wannan tafai kwaya sai ya tafi akan haka na amma akwai maganganun da malamai suke da yawa akan haka na cewa ya gaya wa Abbas cewa ya ce la ilaha illallah na Allahu a'lam
وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما لننتج إليه ثمرات كل شيء رزقا كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون waƙalu suka ce in nan tabi guda ma'aka idan muka bi shiriyar nan a tare da kai za a dinga kwance mu daga ƙasanmu a dinga kwance mu da ƙarfi ma'ana bi sur'atin da sauri ma'ana larabawa sai su haɗu ƙarshe su su su yaƙe mu idan muka bi shirya shi da allah ya ce awalan numakin lahum haraman amina yanzu ba mu tabbatar musu da harami wanda yake amintacce ba wanda suke amintattuwa amintattu suke suke suke cikin aminci a cikin harami daga abu a kawo musu hari ko kuma a musu a kisa a cikinsa daga shashin larabawa allah bai tsare su ba da yadda ya sanya musu harami wanda yake amintacce kasan shi haramin maka yawa ubangiji ya an karnanta haramin maka shine kaga da ya zo a cikin hadisin abu shuraihu lokacin da yake ga amurbin sa'i lokacin da shi amurbin sa'i yake haɗa runduna a nan madina shi amurbin sa'idi shi ne hakimin ya zo da ɗan ma'awiya a nan madina yake haɗa runduna zai tafi je yaƙi abdullahi bin zubairu a nan maka shi kuma abu shuraihin sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama sai yake gaya masa yake cewa ayyuhal amir kai wannan sarki ka tsaya in gaya ma wata kalma da na ji ta daga annabi sallallahu alaihi wasallam a ranar fatahu a ranar da shugaba ya fito wanda ya ce sami atu uzunaya wanda lokacin da shugaba sallallahu alaihi wasallam zai zai faɗa kunnuwa na suna ji wa absaratu ainaya kuma idanuwa na suna ganin shugaba wa wa'ahu qalbi kuma lokacin da shugaba yake faɗa kuma zuciyata ta rike abin da ya faɗa yake gawa a mulkin sa'idin shi kuma lokacin ya haɗa rundunar zai je yaƙi maka zai je yaƙi abdullahi bin zubair saboda bai su yi mubaya'a da shi wannan yazidi ba kaga yake cewa ya faɗa abin da manzo Allah ya faɗa yake cewa inna Allah harrama makkata haƙiƙa ubangiji ya alfarmanta maka walam yuharrim hannasu ba wai mutane ne suka alfarmanta ta ba yawwa ba a yin yaƙi a cikin ta wala yi ubari da ha shajara shajara sannan kuma dada da bishiyar cikin garin maka ba a cirewa saboda amincin garin maka ya ce fa in ahadu tala tara hasali ita da rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idan nan gaba wani ya zo ya ce muku ai shugaba sallallahu alaihi wasallam mun ga ya shigo maka da yaki ya ce to kulu lahu ai inna allaha azina lahu azina nabi sallallahu alaihi wasallam au kama kala ubangiji ne ya izini da shugaba ya shiga maka da yaki ko kuma Allah ya bai muku izini ba shi ne ya ce to ice shugaba ke cewa ubangiji yawa shugaba ne izini wani yanki na rana kaga da ya gaya amur bin sa'idin haka sai amur bin sa'idin sai aka tambaye ya ce ya aba shuraihu bi amur bin sa'idin ya ce ma da ka gaya ma aka sai ya ce cewa ya ce ana alam minka bi hada ya ce ma na fi ka sanin wannan ba ka ban kamun ba ka na fi ka sani inna makata la tu'idu asiyan wala faran bidami a ita maka ba ta tsari wanda yake yana zubar da jinin mutane ko kuma wanda yake gudu da satan mutane haka ya faɗa yawwa to dai wannan hadisin ka ga nuna mana ita harami gari ne wanda yake amintacci yujba ilayhi samaratu kulli shay'in da ake koro ƴaƴan itatuwa nau'in kowane irin ƴaƴan itatuwa ilayhi zuwa gare shi Allah ya ce rizqan wannan arziki ne gare su daga gurin mu sai dai yau yawan su la ya alamu ba san haka ba
وكما أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا nan waka وكنا نحن الوارثين Allah ya ce da yawa muka halakar da alƙarya wadda ita alƙaryar nan ta butulcewa ni'imar da ubangiji ya mata Allah ya mata ni'ima ya ba ta arziki ta butulcewa nan ubangiji ya ce da yawa muka halakar da ita ba tilka masakinuhum ai ga guraren zaman su nan wancanin ka guraren zaman su lan tuskan ba a zauna ba min ba adinin a bayan su illa kalilan ko dai ko ɗan kaɗan aka zauna irin masu wucewa ta kan hanya ko kuma shashin su wakun na na hannun warisina allah ya ce muka mu ne masu gadi wannan gidajen nasu
وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون wa ma kana rabbuka ya rasulullah ubangijinka bai zamo yana halakar da alkaryatu ba waɗanda suka ta hanyar da s- wanda suka karyata ma'aika hatta ya ba su kunne ha rasula har sai ubangiji ya aiko da manzo a cikin hedkwatar wannan alkarya shine fi kunne hadin wato shi duk inda ubangiji zai aiko wani manzo to ubangiji yana aiko shi a cikin hedkwata ma'ana cikin birni ba a aiko shi a cikin ƙauye a ba zai saboda ai shi da annabin allah sai ya da kamala tukunna ta yadda ba yadda za a soke shi in ya zo a ƙauye ba ya kasa sai daga cewa ana ai ɗan ƙauye to ubangiji kuma na kishin wannan jami'i na annabta saboda annabta martaba ta nubuwa martaba ce ta Allah in an taɓa martabar nubuwa an taɓa martabar Allah to shi yasa sai a hadu kwata tukunna a nan ubangiji yake aiko manzo shi yasa kaga maka take ita ce ummul qura duk wani gari in dai ba maka ba a duniya to kamar ƙauye ne akan garin maka kuma a yanzu ma ba ta ga haka yanzu a duk duniya ba garin da ake zuwansa ake zuwa ake zuwa ake kai musu dukiya irin maka yanzu ka je ka kunna tv ka ga garin maka ka gani garin yana nan a ciki yana nan a ciki shiga ake shiga ake kuma wani shigan ma duk wanda zai tafi ibin dukiya zai je ya bata kowa zuwa zai je kai musu dukiya haka ake haka wannan ya zama shine shine capital yawa da haka wasu kan yi sa gani shola cewa ba malin da za ta shuru ulmawaziki su wani london su wani america duk wannan alƙaryatu ne maka inda manzo Allah ya bayyana nan ne babban gurin sai sha shokin ma'anan yake yawa yatlu alaihim ayatina da yake karanta musu ayoyin wa ma kunna mulikul qura Allah ya ce ba mu zama muna halakar da wasu alƙaryatu ba face ahalinta sun zama sai sun zama zalimuna masu yin zalunci ta hanyar ƙaryata ma'aikansu
وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون وما أوتيتم من شيء duk abin da aka ba ku na wani abu na rayuwar duniya abin da ubangiji ya ba ku ko na dukiya ko wani na zakarukun duniya wa zinatuha da kawace-kawacen duniya wanda kuke jin daɗi da shi to kuma ta wani hayati duniya wa ma utitu min shay'in abin da aka ba ku na kowane abu na duniya na sha'anin kamar kawace-kawacen duniya fa ba tawul hayati na to wannan wani dan abu ne mataki ne na dan jin daɗi wanki da wani dan lokaci wazinatu ha da kuma wanda yake kawace kawacenta wani dan cin wani dan lokaci ne za ku yi amfani da shi kuma zai gushe shi ne ce ai kaka matta kula wata ta zai yi nuna bihi ayyama hayatukum summa yafana abu ne wanda za ku dan ji daɗi da shi wani dan lokaci sannan ku kawa da shi shine zinatu haɗin kuma zuwa wani lokacin ya fana ya ƙare wa ma inda lahi amma abin da yake gurin Allah khairun shi ya fi alheri wa abuka shi ne yake wanzuwa afala ta ake nuna yanzu za ku hankali ba ku san cewa wanda yake abin da ba zai kare ba shi ya fi alheri daga wanda yake kararre shi sa kaga ita duniya ga baki ɗayanta kamar dudu cikin hadisin turmuzi da a ce ta kai fuskukan sauro to da ubangiji bai ba wa a gurin Allah da ubangiji bai ba wa kafiri ita ba shi yasa a cikin hadisin mustawrid wanda turmuzi ya rawaito fadala yake cewa mad-dunya lil akhirati illa muslim ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yamin fa yanzu da bima yarji'u kwatancin duniya kwatancin duniya a wadda lahira kamar mutum ne je teku sai ka ɗauko wani zare sai ka tsoma shi a cikin a ciki sai ka zawo shi to abin da ya ɗauko shi ne kwatancen lahira da duniya kaga shi duniya ba komai ba ce to abin da zai ƙari to amma kuma duk da haka ba duk da haka ba a ce wai ka yi nufurin duniya ka ce kai ba ruwanka da duniya misali ba za ka ci abin nama ba ba za ka ci wani abu mai daɗi ba kai watsi da kasani duk ba a ce haka ba kuma yawwa ba a ce ai haka ba kaga ai akwai hadisin da yazo cikin tabarani wanda kuma hadisi ne wanda yake ingantacce manzo Allah yake cewa ni'mal malu salih fi yadir rajul salih ma dalla da dukiya tabari a hannun kuma wanda yake mutumin kirki ana yaban wannan kuma kaga hadisin sayyidina sa'ad bin abi waqas wanda ba za mu lokutan da maza Allah ya gice shi bashi da lafiya yake cewa innaka an tazara warasataka agniya'a khairul lahum min an tazarahum alatan yatakaffafuna nasa au kama qal maza Allah yake cewa ka bar zuriyarka cikin ramin dukiya suna da abin hannu a hannu shi ya fi alheri da ka bar su kuma ba komai a hannunsu daga ba su suna roƙon mutane suna taimaka musu to kaga idan ka duba sai ga wato dai ita in dukiya idan ka same ta ta hanya mai kyau kuma kana sarrafinta ta hanya mai kyau wannan ba za ta zama abin zargi ba ka same ta ta hanyar mara kyau kuma ka yi ta sarrafi da ita ta hanya mara kyau to wannan shi ne abin zargi amma ba ka ba akwai sakon manzon Allah wanda suke ɗan kasuwa wanda kuma ubangiji ya musu tarin dukiya mai yawa kuma ga su kuma manya-manyan auliya ne yawwa abinda ka same ta ta hanya mai kyau ka tafi da ita ta hanya mai kyau shi sa Allah ya ce ma utitum min shay'in duk abinda aka ba ku na wani abu na sha'anin duniya wa mata'ul hayatid duniya wani dan jin daɗin na rayuwar duniya wa zinatu ha da kuma kawatta wanda zai zo zai wuce wa ma inda Allah abin da yake gurin Allah shine sakamakon ubangiji khairu shi yafi alheri wa abqa shine kuma wanzazi afala ta'qiluna na'am
أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو يأتيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين yace yanzu wanda muka yi masa alkawari alkawari wanda yake kyakkyawa wa huwa la'i kuma shi mai haduwa da wannan alkawarin ne mai samun sa ne shine aljanna wanda ya zo ya aikin alheri ya aikin alheri ya aikin alheri Allah ya masa alkawari alkawari wanda yake kyakkyawa yanzu zai zama daidai kamar wanda muka ji yadda shi daɗin rayuwar duniya wanda kuma wannan zai zo ya kushe a kusa zai zo ya tafi sannan kuma huwa yawan kiyamati sannan kuma shi kuma yawan kiyamati ya zama yana da kacin wanda suke abin habartowa a wuta zai zama daidai malami ce ai la ta samu ya bayyana kuma babu daidaita tsakaninsu ba za su zama daidai ba na
ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون
katina a yayin da ubangiji tabaraka wa ta'ala yunadihim yake kiransu su kafirai yake cewa ina abokan tarayyar waɗannan da kuke rayawa kuke rayawa cewa iyayen mijinku ne suna ina قال الذين قال الذين حق عليهم القوم ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما أغوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون waɗannan da azaba ta tabbata gare su sai su ce rabbana ubangijinmu haula illazina agawaina waɗannan allazina agawaina waɗanda muka batar shi yasa yace hum mubtada'u wa sifatun haula shine yace mubtada allazina agawaina sifatu agawaina shine labarin su shine labarin mubtada agawaina mun batar da su ne kuma sai suka bata kama ga wai na kamar yadda mu ma muka bata ba mu muka tilasta su akan batan ba tabarru ana ilayka su wa asa'un shugaban sai ce ya ubangiji muna barrantuwa muna kukuta zuwa gare ka da bautar da suka yi mana ma kanu iyana ya abu ina ubangiji mu ba mu suke bautawa ba kaga sai su yi musun bautar da suke musu na'am
وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون wakila da kun shuraka a aku sai a ce to ku kirawo su gumakan naku mana wa'annan wanda kuke rayawa cewa iyayen giji ne ku kirawo su mana da duk abin ma da kake rayawa cewa Allah ne ubangiji shi to ku kirawo su mana fada abu sai su kira su balin yaska jibura ba za su amsa musu ba ina za su a to ai wannan yini ne wanda da manal mulkul yau ba wani mai mulki a wannan yini in ba Allah ba ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون za su yi burin yayin da suka ga azaba ina ma cewa sun shirya na
ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين a ran a yayin da ubangiji zai kira musu ya ce da su me kuka aika wa ma'ai- me kuka amsa wa ma'aika wata irin amsa kuka yi wa ma'aika da suka zo muku amiyat alaihim al'amba
فأميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون ya ce labarai waɗanda suke mai tsiratarwa sai ta makanta a gare su a wannan yinin fahim la ya san aluna su ba za su ba ba sa yin tambayiya sai su kawai a cikin wuta yawwa sai su shiru fahim la ya san aluna na'am فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين Allah ya ce fa amma man taba amma wanda ya tuba ma'ana ya tuba ga barin yin shirku da Allah kuma ya gaskata da tauhidin Allah ya yi imani da manzon Allah wa amila salihan kuma ya aiki nagari kaga duk sanda kaji an faɗi imani sai a kutun nashi da wa amil salihati الذين آمنوا وعملوا الصالحات نما فأما من تاب وآمن وعمل صالحا دن أننا ما bacin kai imani da Allah kai imani da manzo Allah to fa sai kayi aiki sai kayi aiki shi yasa ka tsaya ka ce ai ni kawai na yarda da Allah na yarda da Annabi kai ta horewa ka kai ta horewa ka kai yadda ka ga dama to ba samu cikakken imani ba in ka ji za ku aran gama da ubangiji ba a samu ba ka zama cikakken musulmi kunna sai an yi imani kuma an yi kyakkyawan aiki an yi aiki na gari a to sahabban manzon Allah akwai wanda ya kai su imani ne wanda su saboda imanin su tun a nan duniya aka yi musu shaida cewa su yan aljanna ne amma nan bai sa sun rawa wurin aiki ba sai suka kowa ma aiki musamman ahal badar wanda aka ce musu gabaki dai fa antum ahal janna ku yan aljanna ne aka musu wannan shaidar daga manzon Allah amma kuma wannan yasa suka tsaya akan aiki to sai kai da baka samu shaida ba baka samu wata shaida daga Allah ba ko daga manzon Allah kuma kawai ka miƙe kafa ka ce ai kai shikenan babu komai mun gama wallahi wannan akwai hadari duk irin imanin da ke da shi kakka miƙe ka ce ai mun gama babu komai ka ji tsoron Allah wallahi ka ji tsoron Allah yawwa shi su wa'amil salih ne aiki na gari kaga nan mahalli ya fassara yace ma'ana addal fara'ida ya ba da farallai sallah abubuwan da ubangiji ya umarce ka da shi ka zo da shi to tabbas wannan zai zamo daga cikin wanda suka sarrarauta na'am وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون wannan aya ta sauka a yayin da babban kafirin nan la'anan nan da wali dan mugira wa yake cewa laula nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim me ya hana wannan alqur'ani a je a samu manyan alqarnatu kwaya biyu a saukar da shi akan wani babba daga cikin alkaryatun nan wai kamar a je ta'if ko sham me ya hana a yi haka sai a nan a nan za a saukaro a cikin wanda suka san shi allah sarki girman kai to shi ne ubangiji tabaraka wata'ala sai saukar da wannan ayar ya ce wa rabbuka ya halku ma ya sha ubangijinka ya rasulallah shi ne yake halittar abin da ya so abin da ya so yake halitta kuma in yi halittar waya hataru ma ya shawo ya zaɓi abin da ya ga dama Allah kenan yawwa ya halicci abin da ya ga dama kuma ya zaɓi abin da ya ga dama wannan ya yi shi wani wannan ya fito da shi annabi wannan ya yi shi mursali wannan ya yi shi mala'ika wannan ya yi shi saddiki wannan ya yi shi mumini wannan ya yi shi musulmi wannan ya yi shi kaza wani kuma ya yi shi ba hakan ba shi yake zaɓin yadda ya ga dama shi yasa wanda ya fahimci haka ya tabbatar ubangiji shi yake yadda yake so ya fa'alu ma ya sha fa adalu ma yuridu to sai ya hutar da kansa sai ka sallama wa ubangiji a cikin dukkan lamurkansa shi yasa akan wannan ayar shi ibrahim radiyallahu ta'ala yake cewa al-ibadu laysa lahum al-ikhtiyar shau yake cewa su bayi ga baki ɗaya ba su da zaɓi ya ce ga baki ɗaya zaɓi yana wurin Allah ya ce mala'iku alkhitiyaru lahu ya ce zaɓi yana wurin Allah ne sa na jibril ya ce jibrilin ma ba shi da zaɓi abin inda Allah ya cike aiki inda Allah ya umarci shi ya kai aiki na yake umartarsa ya kai in ji shoyi ibrahim ya ce wa laisa da mika'ila shi ma mika'ila ba zaɓi a hannunsa allah shi yake yadda ya ga dama wala da isra'ila ya ce isra'ila ma bashi da ikon da zai wani abu ya ce wa yana malakul mawuti ya ce malakul mawuti ma mala'ika bashi da wani abu in ji shoyi ibrahim ba ya ce wala da adama ya ce annabi adam ma bashi da ikon yi wani abu allah ne yake da ikon yi wani abu wala da ruhun ya ce balantana ruhu ya ce ya shi wa bashi da iko walaisa li ibrahima yace annabi ibrahim bashi da iko a hannunsa Allah dai a iko dai a gurin Allah yake wala li musa yace annabi musa ma babu iko a gurin sai yana gurin Allah wala li isa yace annabi isa ma haka wa bila ruwa jam'i ne zuwa ga Allah can sai ce wala na sai dina muhammadin sallallahu alaihi wasallam in ji malamu shi ibrahim ya ce wato zaɓi ne ga baki dai a gurin allah yake allah komai a gurin allah yake duk abin da ya gani na janibin manzon allah shi sa manzon allah yake da mukamin bakaru babu wanda yake da wannan mukamin sai shi ma'ana wanda ba shi da komai sai allah to wannan sai annabi komai nasa na Allah ne komai nasa Allah ne ke yi shi sa a hakika shi mutum mutum da gani ba shi da komai ba shi da tasarrufi ko a ce yadda ake faɗin ujuzi na annabawa da irin karamomi na waliyai da ake faɗa su to a hakika ne yi Allah ai tun da ubangiji ya ce la ilaha illallah to kuma shi ke nan ba tun da ya ce la ilaha illallah duk wani abu allah ne shi kadai in ka ga wani abu ya bayyana ka ga wata kuwa to wannan kuwa ta allah ce shi yasa shi sunayen allah da kuke gani ubangiji sai ke bayyanar da sunayensa a cikin bayansa yanzu allah ba shine al'amurku ba a nan duniya ma sai a ce ga sarki sai Allah ya bari da suniyarsa sai gaji ya bayyana a jikin wani sarki ma'ana zai nuna ma cewa hakika fasarauta tana gurin Allah Allah shine ar-rahmanu to sai ga bayi kawai sai gona mutum jin kai da shi ya saka da irin wannan siffa to hakika wannan mazharin na sunan Allah ne bayyana a tare da shi da ba a ɗauke wannan sirrin ba za a ga da shi da wannan abin nan ba shi yasa manzo Allah ya zama shine matattar dukkanin asrarun ubangiji saboda komai na Allah dukkanin asrarun ubangiji ubangiji ya tattare shi a jarabin annabi komai da ka sani Allah ya tattare shi a wannan a cikin insanin kamil amma kaga a hakika dai abin da yana wurin Allah yawwa shi sa ya ce wa rabbuka yahluku ma yasha wa yahtaru shi yake zabar abin da yake ma kana wa kuma khiyaratu su bayi basu da zabi mutum bashir yanzu kai baka da zabi wanda ko kanka baka da iko da kanka subhanahu subhanallah sai Allah ya dauke ta kace sarki kuma ya tabbata ga ubangiji wa ta'ala ubangiji ya girmama amma yushrikuna da abin da ake tarayya ci da shi yawa ubangiji ya waya نعم لا سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المغلق والخاتم لما سبق ناصرنا بدها وعلى الى صراط المستقيم وعلى اله حق بدنه ولا بلاده سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين